إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قال الله سبحانه وتعالى ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 16 ga wata na sha'aban hijira shekara 447 wanda ya dace da biyar hudu wanda ya dace da hudu ga wata na biyu 2026 yau insha Allah za mu yi darasi na 69 cikin littafin riyadu salihin insha Allah ƙarshen hadisinmu na abu uku ke bin mamaci biyu su dawo ɗaya ya tsaya da iyalai da dukiya za su dawo su bar shi me ke saura tare da shi aikin shi Allah taimake mu da yin aiki na ƙwarai za mu tashi cewa an hudai da kenan daga anas bin malik قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيسبغ في النار سبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قد هل مر بك نعيم قد فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيسبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قد هل مر بك شدة قد فيقول لا والله ما مر بي بؤس قد ولا رأيت شدة قد رواه مسلم kakuma ce muna cikin bayani na gudun duniya rishin makakale ma duniya wannan ruwaya ta Anas bin Malik iya bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuta bi an'am ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah gobe kiyama za a zo da wanda ya kowa morewa a duniya an'am nas duk wani jin daɗin duniya iyaka ne amma ɗan wuta ne amma duniya ya rayuwa ta garari duk abin da yake bukata na morewa Allah ba shi kuma ya more kin ya kowa morewa a duniya amma dan wuta ne matsalar za a zo da wannan bawan Allah wanda ya kowa moriya gobe kiyama fa yusbagu fi nar sabaga za a dirmiya shi shin dirmiya a dirmiya shi kamar tsoma abu za a dirmiya shi gidan wuta sabaga tsomawa guda ko dirmiya guda sai a hudo shi kuna a sashi kawai hutun ne sai a hudo shi ba ba ci za a bar shi ba kurin mutum ne ko ya sashi kurin za a wuce tsoma guda wannan bawan Allah wanda ya kowa morewa a duniya a mai tsomawa guda gidan wuta sun mai yuƙal za a ce mishi ya bi na adam ki za mai tambaya a ɗan adam hal ra'aita khairan qad ka taɓa ganin alkhairi tun da kake ko so ɗaya hal marra bika na'imun qad shin ka taɓa samun wata ni'ima ta taɓa wuce a gare ka ka taɓa kan bin kan ka taɓa bin kan wata ni'ima tun da kake kaf wannan bawan Allah duk irin morewa da ya jin daɗi da yi fa zai ba da amsar cewa la wallahi ya rabbi sai ya gama da rantsuwa da Allah a'a na rantse da Allah ubangiji na bin taba ga wani alheri ba bin taba huciya ba bin taba ganin wani alheri ba kuma wata ni'ima bai taba jin wata ni'ima duk wata ni'ima ta taba jin ta ba ko so daya ko so daya bai taba jin wata ni'ima ba ya mance gaba daya duk dadin da ya ji a duniya yan wa wannan abu zaka iya ganowa don da wanda yake ya taba rashin lahiya wannan makon a bata makon a masasara kurin fadi koran kai ta wuni guda kirki ka je ka taba jin wanda ka taba tuna wani abu ka taba jin wanda dadi duk duniya ka kaman yanzu kaman zaka zo gaba daya ba ba ka iya ka tuna wani nima da kai a duniya bai ka tuna ta ko ka tuna babi ta baka jin da ko da ta wuce to wannan wuta ce ake magana tsomawa guda duk irin ni'ima da ya mance ta sai bayan wannan annabi ba labari wa yu'ta bi ashaddin nas bu'usan fi dunya min ahli aljanna kuma za a zo da wanda ya kowa matsala problem a duniya kowa matsala iyawa ba lahiyar ne kullun cuta ba kudin sayan magani problem da yanar duniya ya kowa dan ta yi ashaddin nas bu'usan fi dunya amma min ahli aljanna iya cikin aljanna kenan wuya talaucin ne rishin ne bai saba canza alƙibla iya nan kan hanyar Allah iya nan to wannan bawa na ɗan aljanna wanda ya kowa problem a duniya fa yusa ba gusa ba gatan fil janna shi kuma za a kawo shi a mai tsomawa guda a gidan aljanna tsoma guda sai a hudo shi shi ma فيقال له ذات مشي يا ابن آدم يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط كاتب أجنن وانا بلاي مطلع تندكك هل مر بك شدة قد هل قد وانا داموا تنني يتأوشات كنك كاتب سامن تنني أرأيوا كاكم انتو يا قوة مطلعوا problem ya kowa fa ya ƙul wannan bawan Allah shi ma zai ce la wallahi ya mance yau hada rantsuwa da Allah a na rantse da Allah ma marrabi busun qat wata matsala bata ta wuce ta kaina ba wala ra'aytu shiddatan qad bin taba ganin tsanani ba tun da nake duk wani problem ya mance har da gama da rantsuwa da Allah wannan ruwa ta imam muslim ɗan wa menene dalilin fa'ida ka wannan ruwa a wannan ta imam muslim wanda imam nawawi ya kawo da ilmu Allah cewa duniya daɗi wuya kai shagaltar da kai da abin da yake gabanka ga shi dai wannan ya yi kowa morewa to me amfanin morewa da bakan imani duk morewa ta ƙare ilguntuwa ce kuma ya mance da ita duk daɗin da ya ji hada rutsuwa da Allah amma ga wani bawan Allah wanda shi kuma cikin matsala yake ya yi kowa matsala amma yau wannan matsala gaba ɗaya ya mance da ita na haka matsalar rayuwa rishin lahiya ne talauci ne menene kai ya raba ka da Allah magana kenan kurin Allah na jaraba bawa yanda yake so wanda bai ban labarin ta salatu iya cewa ashaddu nasa bala'a ala anbiya ashaddu nasa bala'a ala anbiya ce sun amsa fal amsar annabi ce wanda aka yi kowa jarrabawa annabawa kuma sai wanda ya kusa da su nan haka da ya ban labarin iya cewa mutane ana jarraba da imanin su da wani kakka ɗauka wai kada da imani ba majarabawa da akwai wani abu mai musamman turamfa masu wani wani matsala ya sa ɗauka da ka ga wata matsala to Allah na bai san ka Allah gama da kai ne ko gama Allah yi kuma akwai yan kallo su ma kai suka mutane hukunci wanda ya ce matsala talauci sha mai kai bishin la ta ki warkiya kai su hukunci wani abu ya ma Allah harkar jarrabawa da Allah ke bawa baka yi hukunci yakan yi laihi ne Allah iya ma bawa jarrabawa ba ta ba yi ba yakan ba abin da yayi amma kuma Allah mai jarrabawa Allah na bawa jaraba kuma kashin da bai yazo annabawa kai misali annabi Allah ayub ta kenan kan wa mutane hukunci da zahiri da abin da ya same su kuma kai ma kakka ma kanka hukumci da wani abu da bala'i da ya same ka ka ce kurin Allah ya gama da kai ne ko shi kenan kurin kai a a ga menene za ka nubulukum sharu alkhair fitna Allah ya jarba da komi kun ta fitna fitna kuma ya jarba ku da sharri da alkhairi duka jarrabawa ce kuma ce duk wani a jarrabe ka ne fitna ce a gari me za ka yi me na amma jarrabawa ka jarrabawa ta matsayi na wajen Allah maziya ce a wajen Allah annabi ba labarin ke ba labarin cewa mummuni mai imani daidai da kaya kaya ta soke shi ya hakuri ya daja wajen Allah kaya mummuni bai duk abin da ya same ka na matsala a rayuwa Allah ya baka dai ka hakuri Allah ya baka lada daga madaraja inda mai imani ne kaka ɗauka matsala abu ce a Allah jaraba iya jaraba kuma baka da banza kuma inda kana imani baka rashin lahiya a banza kai hatta masassara ciwon kai ciwon haƙori ciwon kaza kai inda mai imani ne kaka tsaya a ranka kullum kana wahala banza ne a haka ba zaka tsammani haba haba abun kai ka kamar kana wahala banza ne a a ibada kake da manzo Allah hala manzo Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana zazzabi Abdullahi bin Mas'ud yazo ya taba shi yaji zai yace ya rasulullah innaka tu'aku akan shadidan yace na'am inna ma uaku kama ya kula da minku annabi yace eh yace ya rasulullah kana zazzabi mai tsanani annabi yace haka ne yace ina zazzabi na bi naku ne mazan da mazan yace na shi zazzabin shi bi naku ne yace alaka ajrin yace yace ajrin kidan lanan kama bi namu yace haka ne annabi zazzabin shi yana mu ja bi namu ne kenan kakka dauka kana rashin lahiya wani problem a duk abin da ya dame ka kai hatta ta ta matsalar iyali problem na cikin gida wanda mu da kake kana ladan kai na Allah matsala akwai matsala ta rayuwa so taran garin ya ya darme damuwa kake wanda damu baka yanta banza wajen Allah wannan haka ne na haka kenan mutum ya san da cewa wannan duniya ba ita bace ba abin awo kuma Allah yakan jaruba da abin da ke to ana san da kai dai kakka damu ga dai duniya mu za a dauko da kowa morewa a duniya kowane ne gashi lokaci guda tsoma guda kuma ku gane tsoma guda ka tsoma guda ce kuma can zai koma wannan tsomawa guda ce aka yi mishi yamance duk dadin da ya ji tsoma daya kuma can zai koma ya zama na shi wannan tsomawa guda ya mance duk wata matsala gaba daya ya mance kuma can zai koma Allah Allah ba mu gina aljanna wannan shine ruwa ta muslim sai wa an mustawrid bin shaddad radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ad-dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil fil yam falyanzur bima yarji bima yarji ruwa muslim mustar da ke cewa ibn shaddad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mad dunya fil akhirah illa mithla ma ja'alukum asbu'an fil yam matsayin duniya ya kwanta maka matsayin duniya gaba daya misalin ta yace sai kamar yanda ɗayan ku zai sa yatsa fil yam cikin bahar cikin teku kasa tsaka cikin teku yaka da fal yanzu bim yarje yaka diba an kasa yatsa a teku me ta rage wa teku yadda gwada-gwadan ɗan abin da lema ta yatsaka ta ɗauko a cikin teku haka matsayin duniya take in aga matar lahira to me yasa da kaba karka wahala a kanta ka ɓata rayuwa ta hal abada ta lahira don ta rayuwa ce da ba ta da iyaka nan kowa tana da iyaka kuma gajera ce inda ma doguwa ce akwai iyaka ba ta nan iyaka gare ta kuma iyaka ba doguwa ba ce can kuma rayuwa ce ta hal abadan abada kindin nan jan hankali ne imam muslim ya kawo ruwa a wannan wurin dan da kadda duniya ta shagaltar da kai kuma ka san matsayinta gata kuma magana an gaya ma lahira matsayin duniya akan lahira kaman ka tsoma yatsa cikin teku kaga in ta dauko wani abu haka yake rayuwar duniya kan ta lahira ruwa muslim wa an jabir radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسوق مر بسوق والناس كنفتي فمر بجد أفك ميت فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال ayyukum yuhibbu an yakuna hadha lahu bi dirham فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نتنوى به ثم قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا إنه أثق فكيف هو ميت فقال فوالله لا الدنيا أهون على الله من هذا عليكم رواه مسلم abin da kana ruwa ta jabir bin abdullah radiyallahu anhu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marra bisu ya wuce ta wata kasuwa wannasu kana fatai iya ta da sahabbai ko na bangare sahabbai mana sun zagaye shi nan nan ko da ya cika tsaka sahabbai shi ne kana fatai dama da hagum iya ta da sahabbai suna tayya wannan kasuwa famar bijadin asak mayyit sai zo hucewa ta kan wani dan akuya mai tirarren kunne mai guntun kunne kuma matacce dan akuya mai tirarren kunne kuma gawa fatanawalahu fa akhadahu fa akhadha bi udhnayhi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauko wannan dan akuya matacce mai guntun kunne he kan bangan kunnan ya daga shi ya dauko shi guda musu nan darasi ne dan adam ya san misali a gaban shi iya darasi ne a wa mutum pratik a aikace amalin ya ga abu da ya dauko shi kuma ta bangaren kunnan sai ce masabban ayyukum yuhibbu an yakuna hadha lahu bi dirham wane ne zai so sai wannan dirhami guda karancin kudi wa zai sai dirhami guda biye wa zai shi biye misali fa qalu ma nuhibbu annahu lana bi shay wa ma nasanu bihi ta rasulullahi ba ma bukatar shi ko ma me zan ba me zan mishi ba magana ke dirhami ba ko ma me kin ba abin da zamu bada a ba mu shi ba dami ba kasa ka kenan kasa ma da shi kasa ma ko ma menene ba abin da zamu bada a ba mu shi to me zamu da shi zamu da shi Rasulullah kana kenan na banza ne na abu na banza sun maqal sai sake ce musu bayan wannan atuhibbuna annahu lakum to ba sai ba yanzu kun so a ce wannan naku ne kuna buƙatar shi wani a ce naka ne kyauta ma aka naka ne qalu suka ce wallahi mun rantsa da Allah wallahi mun rantsa da Allah law kana hayyan kana aiban ya so na abubuwan wani dan mara dan akuyan ko da mai rai ne ba matacce ba aibu gare shi innahu asak mu gutun kunne ne igiyar da kasa me zamu da shi ko madaran shi kun balle gawa fa kaifa huwa ya kuma gawa haka ce muna bukata me zamu da shi zike ne wani abu ne ba su darasi na kaskanci wulakancin wannan abu rishin kima shi ko daya wajen su ka tana kenan sun tafi suka bi shayin ko musu kenan bai kima ko daya wajen su dan ba abin za su bada ko ma menene akan amma shi kenan ba shi da wata kima ko daya wajen su ko haka abin yake akan su ya tabbatar musu da matsayin abin rishin kimar wannan abin a wajen su shine zai hemi do musu yace fa wallahi na rantsa da Allah annabi annabi ke jira so yace na rantsa da Allah ladduniya ahawanu ala Allah min hada alaikum na rantse da Allah wulakancin duniya duniya ta yi wulakantuwa a wajen Allah akan idan kuka raina wannan idan wani kenan duniya ta yi wulakantuwa a wajen Allah sama da idan kuka raina wannan kuka kuka wulakanta da wani abu sama kenan da ku ku kuna ce ba abun maza ne ko da ke to rashin kima shi rashin kima duniya a wajen Allah ta yi rashin kima wannan abu a wajen ku kada kenan nan duniya ba ta ta kima kuɗi a wajen Allah kun kai ta kanka kenan ka ta ɗauki hankalinka ka ta shigantar da kai ba ta da wata kima a wajen Allah wanda kenan kaga a nan mai hankali zai ƙoƙarin hattara hayat duniya mata ulguru rayuwa ce ɗan jina ɗan kaɗan mata'un qalil dan jin dadi dan guntu dan lokaci kadan ya huce an kare amma ita lahira ba ta karewa har abada ne kuma wannan rayuwar da aka baka daidai gwalgwadon alaƙarka da duniya daidai kwanakinka shi ne bakin kwanakinka bakin alaƙarka da ita ta ƙare ka huce ce ta ɗan adam wani rayuwa wata halitta ce wadda mai zauwa ta huce bagani ne wata rayuwa ce kurin wani abu ne mai zauwa kuma ya huce haka kake haka ake haka ake farce ake juyawa haka take farce a juya haka ake kinda haka kayan fashin ka ta huce ka san me kai kuma da nan abun ita wannan rayuwa guntuwa ita ake shirya ma rayuwa ta hal abada daga nan ake preparing rayuwa ta hal abada imma mai kyau imma mara kyau daga nan ake shirya rayuwa ta hal abada daga duniya Allah shaidamu sai yanzu na yake sama yake ce mai da yace kanafatai mun fasara shi a jinaya kanafatai ma'ana janibai bangaren shi bi asak sagir uzun mun ba bukata sai wa ana abi dhar radiyallahu anhu qala كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة في حرة بالمدينة فاستقبلنا أهد فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله فقال ما يسرني أن عندي مثل عود هذا ذهبا تمدي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده للدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ثم صار فقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل, وقليل ما هم makaranta abin da ya wuce baya abin da ke wannan ruwa ta abu zar radiyallahu anhu yana cewa kuntu amshi ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi haratin bil madina muna cikin ina tare da annabi da manzon Allah kenan ina tahiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a saman wannan baka kasa ta bari harra kan baka kasa ce kuma da zama dinin da baka bakin daga kasa ce baka bakin kasa ce eh duwatsu yace muna cikin tahiya a wannan bakar kasa ta Madina fastaqabalna Uhud ya muka tankare wajen Uhud wanda ibn Mas'ud ne da ka Abu Dharr ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi yace ya Abu Dharr nace labbaika ya rasulullah amsa kira ya manzon Allah na amsa kira faqala sai Annabi yace sallallahu alaihi wasallam ma yasurruni أن عندي مثل عود هذا ذهبا يا بدر bai haranta mini rai kin bai birge ni bana buƙatar a ce ina da kwatamcin zinariya na kwatamcin girman wannan dutsen na Uhud Uhud dutse ne babba a Madina kuma yayi tahiya wajen kilo bakwai tsawon shi wajen kilo bakwai ne Uhud ya ce ba na bai birge ni ko bai haranta mini rai a ce ina da zinariya kwatamcin wannan dutsen ta madi alayya talatatu ayyam wa indi minhu dinar kenan bai birge ni ba na bukatar a ce ina da zinariya kwatamcin girman wannan dutsen na hudu a ce za a huce kwana uku ya zo ya huce a ce na rage dinari guda a wajena ya ce illa sha'un arshudu liddain abin zan bari kurin sai abin da zan rage saboda biyan bashi da ake bi na kurin illa an aqula bihi fi ibadillah hakaza wa hakaza wa hakaza ke da abin da ke waje na sai nayi nan nayi wa bayan Allah in bada nan eh ba eh dama da hagum kenan ko ina da baya kenan sai na rama bayan Allah shi duka zarba saka gaba duka zarba sadaka gaba daya sai yace shi da yace an yaminihi wa an shimali wa min khalfi ta ko ina zarba kin ta ko ina zarba Allah summa faqa summa sara he ita ko zama ne magana magana sai suka kama hanya suka cigaba suka cigaba tahiyya bayan ayi mana magana bayan sai tahiya sai yake ce ibnu mas'ud yake ce Abu Dharr shi annabi sallama yace innal aktharin humul aqallun yawmal qiyamah yace masu tarawa da yawa masu kudi da yawa masu tarawa su ne kuma masu abu kaɗan gobe kiyama illa man qala bil mali hakaza wa hakaza wa hakaza wanda kudin zai zai abu sai wanda duke da Allah ya bashi yayi nan mana ya bada dama da hagum da baya mana ko ina raba dama da kun ko ina raba ta in ba shi ba da dukiya a duniya lahira kun masu abu kaɗan yace wa'annan kuma masu dukiyar masu haka wa qalilum ma hum kwarai kwarai yan kadan ne masu dukiyar masu haka yan kadan ne kwarai azo nake aiko mun wani makata da ake bayani na arraji suka ce a duniya babu wani wanda ya tabarru'i karar a hili a tarihin yanzu na musulmi ka ta hana turawan ka bari kurin ka bari gaba daya babu wanda ya irin na raji wanda ya aiki ba kurin dan aikin Allah kurin ba na gin duniya ba yayi aiki kurin addini ya ma addini hidima kyauta ba ta yin ta kamar tashi dan su suna kiyasin cewa ya bar miliyar na dolar ba na saifa ba sai zai miliyar da dola da ni ka hayan ga wani takaririkin akwai wani na saudiya nake ba labari shi kuma ya san suna ma ta da shi suna ba haka bane bai san shi sani na waje ba iya ga mini kuma dama ka hayan shi na takaririkin ya ce mana ce wallahi da gaske ne menene raki ya yi ya yi kiran muna magana cewa ba akwai bayan allah masu yin karci babu ne ko an zuma ya kira ya konsai da fami duka iyalan shi duk ɗan uwa uwa kai ne ɗan uwa duk ɗan gidansu fami kisa gaba da kira aka yi ce ana ana taro na musamman kowa ya zo a cikin sali guda kowa ya zo wuri guda kowa ya zo ya ce abin da yake so aka ba kowa takarda kowa ya cika takarda ni ne wani ɗan wani jikan wani ga abin da nake bukata a wajenka kuma ce kowa da bukatar shi kowa da bukatar shi ba a ce mai kaza ba ki miliyan kaza kowa da bukatar shi yan gidansu hadiyan shi mai gida mai mota mai kaza kowa ka hudu ka cika kamar wasa ce ba mulki bane ba haka ne tabbas kowa ya cika takardar shi a gama takardu a takumsarin dubu sai gama wata biyu kowa ta shi an kon biyu kuma a saka ana zama na biyu ana ki duk wanda suka zo ana kiran su dawo suka zo kowane dosai na kowa an cika mishi kowa ya ce ya kare da shi ya sallame shi abin zan sanar da ku daga yau duk abin da na mallaka na dukiyata daga yau ya zama na Allah shi wata abin da shiga min kiyasin suka riyal na saudiya ba sifa ba auren sai sun ce wajen miliyar su sassata miliyar na riyal shi sun suke kiyasi a yanzu suka ce wajen 7 miliyar na dolar na dolar ya ce daga yau zama na Allah ya ce abin da kunya warke gidan da yake ciki da dan motar shi da dan abin sallar shi da dan bude kunan rayuwa da yadda bukatar shi kunya rike ya ce hatta ɗiyan shi ma'aikata ne a ma'aikatar ya nemo malin babba na saudiya ina ga wannan ne cikin malaman saudiya na san shi malamin amsunan a takaice ne ya ce shi ne daijekin duke shi gaba daya dukkan abin da ya mallaka malam wani shi ne daije duk abin da ga aikin allah masallaci ne marayu ne makaranta ce duk abin da zai naki alkhairi duk wannan shi zai abin da ce shi zai iya na duk ma'aikata da cikin ma'aikatar zaka saudiya ba bankin exchange a duk saudiya har yanzu tana kuma tana aiki kamar ta shi kamfani wani kudin kudin wannan wanda aka bari ne wa ko kudin kudin kuma karuwa suke kudin kamfani ne iya na har iya aiki da abin da aka samu a kamfanin kuma kamfanin ci ci gaba yake yi amma aikin alkhairi za a yi kuma illa masha Allah wanda ji saudiya bana kaga duk wani abu da ka hidima yan Nijar kamfanin sun aka ba aka ba hidima yan Nijar kaga an sa arraji arraji ke zama ko masu Allah sa mallan ba Allah da kware ka kuma sai hannu ba Allah sun wuce a ko sun zuma sai ka ganta ba Allah sun wuce a a ko sun zuma in ba a yi mata da wadi in ba ba a yi da zuma ko masu sai yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mu Abu Zar wannan magana na bai bukatar to yan waka kin tsaya mu makin sai yanzu ba mu Allah wannan bayan ya yi shekaru yanzu nan shekara biya ya rasu ya rasu ya bar ya bar bi yanzu ba shiri ba ba yanzu da bari ana iya ana rigima da duke ya mutu ya bari kuma ya aiki alheri ya ta ya bar duniya gaba daya in ya kuma aiki aiki hira abin da galla masha Allah da kudi bin gasanin wai a jakuna a kashe a kudin ma mutubilisi karuwa suke dan kamfani ne dan in menene kin da in da kai ka ta ka bar shi to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga Abu Dharr haka yace masu mahi yawa masu tara da yawa su ne masu abakadan gobe kiyama sai wanda ya haka ya raba nan raba nan raba nan amma annabi ce wa qalilu ma in kadan ne amma summa qala li inji Abu Dharr yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mini makana la tabar hatta atik tsaya anan kakka gusa daga nan hena zo ku yace annabi ce mace tsaya anan kakka gusa yana zo kuma cikin dare ne abin magana da dare ne shikenan sun mantalaka sun mantalaka fi tawa da layl hatta tawara yace annabi ya tahi cikin duhun dare fi tawa da layl hatta tawara ina ga haibace mun ganin shi kiran bai ganin shi can fa sami'tu sautan qad irtafa sai an daga an daga murya sama ana daga murya bishop da amma yaje yaje murya sama ana daga murya sama fa takhawwaft an yakuna ahad arada linabi sallama ina tsoron ka aje wani ne ya bujuro annabi sallama kenan sai mai wani abu ne tsoron haka arena fa aratu an atiyahu an atihi fa dhakartu qawlahu la tabrah hatta atik haka sabai abin ya dace ji ya tsoron hawa ta fitina wani matsala amma kuma hena tunan ya ce mini kakka gusa he na zo wannan abin ya sa ya bi wannan umarni kanan ya aiki da umarni ba hankali shi ba ta kullum idan nasi ya zo babu naka in ya tafata baka sai ka a to haka kamata ne kamata a baka da naka imani kenan abin kuma take nema imani haka ne ya tabbata an ce an kare me dalili me hikima ba naka bane ba wani zaka nema an ce ayi shikenan kare annabi da ce kullun yanka danka kun yanka shi danka ne kuma dan da yaji sama dan shi farkon dan shi yanka shi kuma kace kullun yanka shi ya kira da kaji abin da ubangiji ya ce ya ce in yanka ka dan ce dan me baba dan me za a yi kun ta baba ifa almatu umar kai abin da kace kai kullun ko umar umar ne ko ikurun ko ifa almatu umar kurin bakinta kenan kai abin da aka ce kai isha ta imani kullum abin da aka nema an ce kai in da ya tabbata kai to me ya yi dalili kira ga me sai da aka aika za da aka ayi azumi dan wani dan karame dan wani tasiyon kata wane ne dan wane ne kiba da wane ne to wannan naka ne wannan abu ne so ana kashe kana abu addini bai bukata wannan ko ba gano hikima kullum Allah ce kun ji zakai wannan kuma abin ya zo kullum amma ba a ce dalilin kaza ko abin yazo a zamani aka ce ai kaza saboda aka sallah tana kaza duk ana kaza ne kamar na misali aka ce kai azumi a a kullum umuni kai azumi kun kai azumi ka sallah kun kai sallah kullum tsaya anan wannan abin da biyo baya biyo baya ne wannan abin ne zo ba amma ba dan shi kai ba ka sama kwallo kai ne azumi dan ka rage riba dan ta san ka ta ma kaza dan ka kai wane ne kaga wata matsala tunan ya samu abu a kanka kana azumi ne don wani matsala don lahiya don ka samu lahiya kake shi kai akwai matsala akwai ba magana lada kenan babu ka ci abin babu kilasi kurin kai azumi ibada ce Allah ce kai kun kai abinda Allah ya so maka wani abin kuma Allah ya maka da haka kurin umarni ku suke bi sabai yace annabi tun annabi yace mini la tabara hatta ta kaka kusa ya mai hani he na zo ce to da ni tun haka da zan tahi yace falam abara hatta atani bungusa ba ina nan har yazo fa qult da yazo sai na ce mishi laqad sami'tu sautan takhawwaftu min yace naji wani sauti wata murya naji tsoron wannan sauti amma fa zakartu fa zakartu lahu sai na gaya mishi ga abin da na ji irin muryar take tashi zan je na tuna kace ka in gusa he ka zo faqal sai annabi ya ce mini wa hal sami'tahu kaji wannan murya kaji ta qultu na'am nace na'am naji qal sai ce mini zaka jibril atani wannan murya jibril ne ya zo mini muna tattaunawa da ya zo ya ce mini man mata min ummatika la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna duk wanda ya mutu cikin al'ummaka in dai bai ba shirka da Allah iyar tauhidi zai shiga aljanna qulut sai na ce ma jibril wa in zana wa in sarq duk da wata ruwaya shi ma annabi ya gama jibril haka amma nan na abu zarrikin ne yake ba da labarin abinda annabi ya gaya mishi annabi ya ce mishi wa in zana wa in sarak a yace ko da ya yi zina ya sata zai shiga aljannar sai ya ce mini wa in zana wa in sarak ko da ya yi zina ya sata in dai bai shirka ba zai shiga aljanna nan me ke karantar da kai nan ba iya karantar da kai ba ɓarawo da mazinaci kuna yan aljanna ne ba shi ba ne iya karantar da kai in dai mutum da tauhidi ko an mai azaba ko mi na laihi bai da wama a wuta zai shiga aljanna shi da magana kwarin eh dan zina laihi ci a kokobata sata laihi ne a kokobata imma a baka a ɗora ma zinihin wancan ko a roki aikinka a bashi ko a ma azaba kan sata da ka mutane ko kowa da makuba da kai haka zina ukuba ce amma diyan da aka yi koyaushe ne laihi in dai ba shirka ba mutum bai da wama a wuta ko ma abin da sha makuri a cikin sai musulun ta taba cikin sai musulun nauke ba labarin ƙarshen hutawa daga wuta ya ce ya ƙone ya babbake ya zama gawayi ya babbake ba wani abu na jiki kurin gawayi ne bai a can ba mutuwa ya ce ya zama gawayi zai jaji ya rabu bala'in wuta ya kai mun gaya ta ishe yin Allah Allah ka raba da ita a shi da adam zai ce min Allah zai ce min shi to bawa na zai ce Allah ni a kai ni bakin kofa yace bawa na kawo ka yau dara akai ka kohon kuma ka ce gaba yace Allah ya isa ya isa kurum Allah ba ta kohon kun tashi ne akai ba ta wajen ba ba wajen wuta ba ko ba ko waje ba a daga ciki baki baki yake so Allah zai kawo shi wannan Allah ne yake abin da ya soke da tattauna kuma annabi ke ba labari yake tattauna da bawon shi idan aka kashi kowa baki ba baki ba kowa ba gab aka jima sai di waje ce Allah bawa na kawai kace daga nan ba kaka yau zaka ce Allah ce ni dai kofa kai ne waje kofa ta bangurin ba wace kun kofa nan ma Allah sa aka hudu shi kofa karshe dai wannan bawan Allah Allah ya magana da shi haka zo cewa aka hudo shi daga gidan wuta ya juya ya kalli wuta ce alhamdulillah lalzi na jani minki na gode ma Allah da hudu daga cikin raba da bala'inki yi ma Allah godiya to a za mushi komi an kare sai hanga aljanna shi ne annabi ya ce Allah ya ce bawa na kai yau kace ya isa daga wannan baka karon gogomi ci Allah ake wadata ga farallaka Allah an ci Allah mai dariya annabi dariya Allah mai babon shi dariya ka Allah ci annabi ci shi ne babon shi take tamna Allah karshe da nan babon Allah aka sashi ba'ul aka mula hayata wani ruwa na musamman aka tsoma shi ya koma sabo pol sabo pol kun shi aljanna ya kama hanya kaga dan me yake nan dai duk bala'in da aka sha a gidan wuta za a huto shi ne magana ita ita wuta in dai ba shi amma in dai shirka ce a an kare magana kenan Allah kare mana shirka da duka saban Allah to zai nan magana ce muke ta wannan ruwaya ta magana zuhudin duniya asalin ruwaya imamu nawawi ya kata kan mas'alar rashin rike duniya kaka kaka mata kargadab shi magana kaka mata kargadab amma bukatu ka annabi ya ce zai aje na biyan bashi ko sai wannan dai ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo ta kuma amma lafazin bukhari ne makaranta mu wa an abi hurairah radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala law kana li mithlu uhudin dhahaban lasarrani alla tamurra alayya thalathu layalin wa indi minhu shay' illa shay'un arsuduhu lidayn muttafaqun alayhi abu da yake ba labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda ina da duniya kwatamcin duniya na zinariya da sar zai horanta min rai a ce Allah tamur alaihi salatu layanin kau kwana uku ya huce wa indi minu shay a ce akwai sauran wani abu a cikin shi illa shay'un arsudul din sai abin zan aje saboda biyan bashi kura wa an wata ruwaya daga Abu Hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه ماذا صلى الله عليه وسلم كي يتشير أبو هريرة يتشير انظروا إلى من هو أسفل منكم kullum ka diba na ƙasa da kai ku diba na ƙasa da ko ma ɓangaren menene ka diba na ƙasa da kai wala tanzuru ila man huwa fawqakum kaka diba na sama da kai yin haka fa huwa ajdaru alla tazadaru ni'mata lakum wannan shine yi muku sauki kusan inda ba za ku rena ni'mar Allah da ya muku ba an ga abin da Allah ya maka ga ku ne kamar bai maka magana ba sama kwande a kai nawa kai wani ya zo iya jajen bai takalmi sai ga wani an yanci da kafa gaba daya yana jajen takalmi da shi kawai daga bashi ya ce ashe abin haka ne shi kawai daga bashi gaba daya lalata takalmi ya kuma kana matsalar takalmi ga ya cire baka takalmi kyau da shi kawai daga kawai bashi gaba daya din da kadiba ya kaga wani an gani kasan ya kama Allah godiya ƙwarewa baka laya ko to ne ya mutu shi duniya an kare ta kare wai ya kana fata ma iyawa ka dan azkar kin ka dan kaza kaza iya saura maka iyawa maka warke kana fata ka warke to shi ya mutu gaba daya kullun ka ji in ka ji wata kai ya kama Allah godiya mun karanta kissa ta wannan cikin malaman tabi'ai wanda yake cewa an same shi ɗaya cikin shi man tabi'ai same shi a cikin daji iya iya alhamdulillah alhaya goyen mala godiya ya zo shi bai ganin kirki bai jin kirki ba kwahuwa sai ya ce mashi bawan Allah na kajarmi ne ba ya ce bawan Allah menene kake ma Allah godiya kai a wannan halin baka gani baka jin kirki ga ba kwahuwa me ga Allah godiya ya ce ina ma Allah godiya da ya ba mun lisanin zakiran da ya ban alishi ina ambatan shi wannan shi nake ma Allah godiya duk da wani jarba da ya bani ya bar min harshe na ina ambatan shi sai wannan ruwaya kenan sai wa fi ruwaya wannan lafazin musulmi ne duk bukhari muslim sun ka ruwaya na kenan ku diba kasa da ku ka ku diba na sama da ku zai ba ku damal rishin rena ni'imar Allah da ya muku a wata ruwa ta bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza nazar ahadukum ila man fuddila alayhi fil mal wal khalq falyanzur ila man huwa asfal min idan dayan ku ya diba wanda ya shi dukiya ko ya hika wani kyawo sura to ka diba kai gaban kasar kai wanda kai ma kai wa an wata ruwaya ta Abu Hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميسة إن أوطي ردي وإن لم يوطى لم يرد tarwa yake cewa ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa abdul khamisa ta isa abdul khamila khamisa haka annabi ya rutarwa na fitar ta bukhari nan dai abin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta isa abdul dinar wal dirham wal qatifa wal khamila wal khamisa yace ya halaka ko ci Allah wadan bawon dinari Allah wadan bawon dirhami alƙatifa asali kaman yadi mai kabri mai tabshi ko su ce a alƙatifa yadi mai giza mai alkamisa tuha wadda take da ado da zane a jikinta ma'ana na kawai nan allah tsine ma bawan kudi allah tsine ma bawan kaya shi kurin rayuwar shi kuwa samun kudi kurin shi sha maka kurin eh kurin dukiya samun kurin shi wani kurin kun ya sab kurin ya sab kun ya sab fesa kurin ya yi ko bai ko bi kun shi a doki kun ya doki kurin haka kuma da wannan kurin shi inda zai kashe kurin shi kun ya shiga mai kyau tunan ba ana ne shiga mata kurin mai kyau ba abdu abdu dinar abdul khamisa abdul khamis a ka zama tu bawon su kenan kai kun rayuwarka hidiman kana hidima ne kun dan kudi kurin kurin kai duke ta maka kurin ba ake duke ba ba ake da kurin ba a kurin duke ta sha ma kai ta ce bawon bawon dinari bawon dirham shi kurin kudi na mallaye shi in ba kudi babu zaman lahiya akwai tsayawar mutanen na yaya problem duniya ta rikice to bai kudi ne kaga duniya ta rikice ta lalace ya ga neman wata bala'i ma duka ko ta konya gaba ɗaya ma dan bai samu ba to shi ake bawa shi Allah ya ce wannan yace ya halaka in au ta radi an bashi a zaman lahiya shin zai yarda kenan mana wallan yuta lamir da an ba bashi zai tara ma kowa hankali shi ne ke zaman lahiye shi ya samu kuɗi zaman lahiye shi ya sa kaya masu kyau wani irin wannan bawan annabi ce ya halaka ya gama yawo wa anhum wata ruwaya ta ta Abu Huraira radiyallahu anhu qal yace laqad ra'aytu 70 min ahli sufa ma ma minhum rajulun alayhi rida' إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته رواه البخاري na abu hurairah ban labarin irin rayuwa da suka shiga yace لقد رأيت سبعين من أهل الصفة yace ina naga mutum saba'in ahli sufa asalin sufa ba sufi bane ba masu yana daga sufi ba ahli sufi bane ba ahli sufa wata gadawa ce ko runwa ce inuwa ce a bangaren masallaci bangaren za a ce bangaren arewa arewacin masallacin madina me yawa kana annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je madina da ya hijira ai abin da ya fara masallaci fara ko aka sayi wuri kare hamma ko sauran kabarai na shirkai aka tone dai da aka gyara wurin aka kewaye shi wannan wurin da aka kewaye iya sunan masallaci mu a nan ɗauka muke masallaci sai rihin an gaci almasajid duka wurin da aka keɓance don ibadar Allah a wancan zamanin da aka kewaye gaba ɗaya to a cikin inda aka kewaye annabi sallallahu salama sai aka yi wurin sallah a ɓangaren arewacin katanga ta arewa ta kwara masallacin menene a lokacin nan ibla ana kallon baitul maqdis arewacin madina kun gane magana ko na san flankin madina tana tana tana arewacin makka lokacin nan ibla arewa suke kallo kudus suke kallon kudus annabi sahabbai wajen wata sha wani ba kai annabi sallallahu alaihi wasallam iya begen kallon ka'aba daga ba Allah mai doshi maganar kallon ka'aba ko to wannan zaman da aka yi a wancan wurin da aka yi wurin aka yi wurin da aka yi ɗarin wace kurin annabi ka tako akin nasu na matar wani har asalin masallaci a kawai a tsaye mutane ruwa ne da rana ba wani wata mun gini nashi na musamman a gini a tada kaza a irin wace gadawa ce irin gadawa ce ba na gini bane wani na musamman akai dalili wani ne a irin gadawa ce kurin sai ce irin wani a can a lokacin nan to annabi da annabi sallallahu da aka yi ba da umarnin komo mene komo kallon gusum yanzu wancan wurin inda yake da da masallaci ana kalayewa sai aka bar shi sai aka zo aka yi masallaci to da farko mun ce da farko ya yi gidan su aisha gidan matan shi a jikin wancan nan sai aka yi bangaren masallaci wancan bangaren sai aka gidan matan shi farkon zawa to yanzu sai aka koma can da sallah sai ke samun kenan kamar gidan aisha kusa da masallacin dan can aka koma yanzu daga baya to wannan wurin da aka bari shakata sai baƙi marasa gida sai suke zama a wancan rumfa shakata ahalin suffa ita a asalin rumfa kenan wannan garawa ke can suke zama wancan bangaren arewa can suke nan kuma masallaci ne wannan san filanke masallacin haka abin ya taso kina ta kace wannan ba irin doka bane ba sufaye ne su ba ruwansu da neman kuɗi ba ruwansu da aure ko yi ba da masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wata wata al'umma wani bisu arme bisu gida kurin yi ibada ba haka bane ba wannan abu ne mahimmancin ɗaukar ilimi rayuwa ce suka suta wani annabi sallama ɗaukar abin da annabi tare da shi kamar a ce makaranta ce ba su da kowa ga abin da abin da shi masa kai kurin wannan karatu ɗaukar abin da annabi sallama ke shine ai daga bayan da da su su tsaya ko aka an ga abu abu hore har gwamna gwamna gwamna duniya aka ci gaba an rayuwa aka yi ba kai zama ka suke zankan su sufaye ne basu ci basu sha kai basu arme basu basu basu sha na basu nama eh da sai waye dole shirye ba gaskiya bane ba ba gaskiya ba haka ba sabai suka yi su annabi sabai suna cin mishuyi a gasa annabi kama ya ja eh a yi bayani are na da dogon hadisi da aka ja wajen walima ne na na ceto a wajen walima ne an kawo walima an sha walima an ga annabi amma ya karwata ya cira cikin annabi annabi ya wa'azi na shafa'a cikin sahih bukhari ko ruwa ta tabaka kana kenan asabai sun ci sun sha sun ci mai shuyi sun ci amidaji sun sha madara sun ci dabino sun sha ruwan sanyi cewa kai baka ci midaji ba wannan ba musulunci bane ba wannan sabon addini ne eh addini muna muka kira a takaice kira Abu Huraira to irin wa'annan abu kai yake cewa ya ga mutum 70 a cikin su kina halu sufa kace wasu sufa ne masu kaya kayan mata wasu musa kaya ya kayan mata tana wari ba haka bane ba eh su bakin mutum runwa ce runwa ce gadawa ce shi ne ka sauna mana gana to ya ce wa'annan mutane wanda na sani ahalus sufa ma min rajulun alaihi rida ba mai mace mayahi kenan kana da ƙasa da sama to ba mai mayahi kenan tuha guda ce imma izar wa imma kisa imma kana abin ɗari mai cibiya zuwa ƙasa shi kenan kaji a laroka ne ko kuwa wata tuwa za ka yi rabi da rabi tuwa guda shi ne ce makasa ƙadara mutu kenan kun tuwa ce guda ƙadara mutu fi a naƙin don gudun ba ta isa ba sun ɗarma sun saɗar kewaya an ɗarma a wuya ba ba ta ɗarma ta juya na kewa zane ilim ko a ɗarmi ba ta bawan dabara ya ɗan dabara a ɗarma a wuya ya ce famina ha daga cikin wannan tuwa tasu ma ya bulugu nisfa saƙai ne akwai wanda za ta kai miki rabin ƙwabrin shi biyu daidai rabin ƙwabri wa mina ma bulugu kabir akwai wanda dan dan wadata za ta kai mishi daidai idan sau ka kenan hawa hawa ne kenan ba mai wani isasshen kaya sutura mai yawa fa jama'ahu bi yadihi zai dan iya dan rike rike ya dan rikewa kin ba ba wadata sassa iya rikewa da hannun shi karahiyata an tura auratu iya gudun kai je da sakaki a gazirkin shi haka suka rayu suka bude duniya haka suka rayu amma akan haka suka bude duniya za a je a yi jihadi a yi wa addinin Allah haka aka yi har Allah ka wadata ga baya ba ci a tsanani ya kaza ba mu kaza a hakan aka je aka bude duniya ma labarin hadisin wajen zarkace dai wannan haka suka rayu kuma bai ce musu komi annabi sallama muna tare da komandakin bakin teku ko wanda su ɗari su ne ne ce ɗari uku ko aka ba su ɗan tangu guda na dabino kuma aka ake su misiyan ko cikin sabi abu bai tabbata mana jara abu bai tabbata ne abu bai dani abu bai dani shine komandakin ce su uku ɗari uku aka aika wajen wata aiki wajen sahil wajen sahil wajen maliya annabi ake su ɗari uku babu abinci aka ba su ɗan cukurwa guda ta dabino ya ce ana aka kwamando da kirki ba yan kasuwa ba komando na kirki ka ce ba biya ka ba ka haka yajin aiki ko a'a su ba magana babu abin dama kun haka zaka tafi kuma suka ce a wuni abin da ake ba su dabino guda zaka shi kaɗan motsa kaɗan shi kaɗan kaɗan tsotsa ka baka ɗan ruwa ka sha ɗan ruwa dabino guda a wuni kuma kun mission ce aka tura su aiki aka tura su annabi kuma yake su kuma aka huta a hakan babu mutum ɗari uku shaya kwamandan kin ya kulla aka tashi ya baka da dabino guda hada motsa kurin haka aka tahi sun mai kauya sun tayi amma kaga Allah ya musu wata baiwa suna tahiya suka isko wani katon kihi ko da suka suka tsaya suka yi wata guda me so ke suka yi wata guda a wajen wannan kihin bakin ruwa ta suka isko wani katon dabba kuna bakin ruwa dan suna cikin matsala da yunwa suka ce a yi mun yin suka suka suka tsaya a to musu ne hobe rai to an ci musu rashin masa nasin magana duk da yake ce ma hillu mutu wata ta wurin mai tattu da nabi ce ruwan shi tsarkake ne mutan halaka ne amma suna cikin ce kai muna cikin matsala fa ba mu ne darura muke ciki kuma muna cikin aiki a mazala yake mu ko mu tuka mu mun je mu bayani tun babu darura ce suka ci yace muka yadda muka wata guda ya ce maka yi ɓulɓul suka yi ta maka kitse maka yi ƙoshi ya nama na kurin nama a sha ruwa a sha nama kurin ya ce da muka ƙare za a yi gaba ya ce da muka ɗauko ƙashin haƙarƙarin dabban da muka ajiye ta haka ƙashin haƙarƙari guda mutum da raƙumi zo ƙasa ya wuce da raƙumi ka zaka ƙasan ƙashin haƙarƙari guda ne ƙashin haƙarƙari guda ne suka an suka ajiye ta mutum guda da raƙumi wuce ya ce ƙwaƙuwar idan mu goma muke shiga mu tsaya a cikin kashin kokowar ido gurin mutum goma za su shiga zamana suka yi a cikin sabbai haka suka tahi kuma allah daga baya ka buɗin sai wannan ruwa ya ce wa anu wannan ruwa ta taimar bukai ta ƙare sai wata ruwa ta musulun daga dai abu huraira yake cewa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir rawa musulun mazan salama ya ce duniya kasan mummuni ce amma aljannar kahuri Allah kai mara ta insha Allah ya ci gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته